في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الزمان قد استدار كهيئته السنة إثنى عشر شهرا فها نحن في بدايتها في شهر الله المحرم أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة قيام الليل قال ابن رجب بن الحنبلي وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بس تطوع بصيامه تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان فأما بعض التطوع ببعض الشهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان ولم ينقل عنه أنه كان يصوم المحرم وإنما كان يصوم عاشوراء وقوله في آخر سنة لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك وقد أجاب الناس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام نوعان أحدهما التطوع المطلق بالصوم فهذا أفضله المحرم كما أن أفضل التطوع بالصلاة قيام الليل والثاني ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله أو بعده فهذا ليس من التطوع المطلق بل صيامه تبع لصيام رمضان انتهى محل الغرد من قوله وعاشوراء يوم من أيام الله وهو يوم العاشر من شهر المحرم قال صلى الله عليه وسلم من صام آشوراء غفر له سنة وفي حديث آخر إني أهتصب على الله أن يكفر السنة التي قبله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم آشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سمن التاسع قال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأت الآم المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قال العلماء بسنية صيام التاسع لأن النبي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa hakika zamani ya kewayo kamar yadda ya saba shekara watanni guda goma sha biyu ne ga mu bisa ga huwa cewar Allah da yaddarsa a watan farko na shekarar musulunci wato watan almuharram wata mai albarka wata mai daraja ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu da Ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama kuma ya umarce mu da mu kiyaye dokokinsa a cikin su kiyayewa ta musamman. Imamu Muslim ya rawaito cikin sahihinsa da ingataccen sanadi zuwa ga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Afdalu siyami ba'da shahri Ramadan, shahrullahi al-Muharram. azumin da ya fi falala na taɗawu'i in ka cire na ramadana wanda shi farilla ne to shi ne azumin da aka yi a cikin watan almuharram wa afdalus salati ba'da alfarida kamar yadda sallar da tafi kowace sallah falala in ka cire ta farilla qiyamul layli ita ce sallar da aka yi ta cikin dare al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ya ji kansa da rama yake faɗa cikin littafin Salata'iful Ma'arif yace wannan hadisi yayi bayani filla filla qarara dangane da cewa mafificin azumin tadawwi bayan Ramadana wanda shi farilla ne shine azumin da aka yi shi a cikin watan Al-Muharram watan da muke ciki yanzu sai ce to amma zai iya yiwa abinda ake nufi da mafi falalar azumin tadawwi ana nufin wanda aka yi wata cikakke ana yi in dai wata kake so ka azumta cikakke da niyyar ta ɗau'i wanda in an ce cikakke ana nufin mafi yawa domin baya daga cikin sunna azumtar wani wata cikakke in ba wata ramadana ba to amma manzon Allah yakan azumci waɗansu watannin mafi yawan kwanakin cikinsu wanda a ka'ida ta larabawa suka ce mafi yawan abu ana iya ce da shi duka annabi yakan azumci kwana ashirin na wani watan ashirin da biyar na wani watan kamar watan sha'aban to irin waɗannan watanni da ake yawan azumi a cikinsu azumin da ya fi falala ta wannan fuskar shine azumin da aka azumci wannan wata na almuharram idan kana so ka azumci kwana goma ko kwana sha biyar ko kwana ashirin ko ashirin da biyar a wani wata ba ramadana ba to wanda ya fi falala kai masa haka shine watan almuharram amma hakan baya hana a samu wasu kwanaki tsince-tsince a cikin wasu watanni wanda su kuma sun fi na almuharram daraja kamar kwana goma a kamar kwana goma na farkon watan zulhijja wannan kan goman farko na zulhijja sun fi almuharram duka kamar kwanan shida na watan shawwal azumin sittatu ayyamin min shawwal to wannan shi kuma yafi azumin nafila na cikin almuharram duka da ire-iren waɗannan kwanaki da shari'ar musulunci ta nassanta falalarsu wannan yana daga cikin ƙoƙari da himma da baiwar da Allah ya wa wannan al'umma da zaratan malamai ta yadda idan maganganun annabi sallallahu Alaihi wasallama suka taso waɗanda gama garin mutum zai iya musu kallon kamar sun ci karo to su kuma waɗannan zaƙaƙuran malamai wanda Allah ya haska musu ƙwaƙwalansu da ilimi ya cika musu zukatansu da imani da san Allah da san ma'aiki su suke zuwa suke tantance mana yadda za mu fahimci abin da annabi yake nufi kuma mu gane manufar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Daka kada wani ya ɗauka cewa wannan hadisi na cewa mafificin azumin tatsawu'i shi ne na almuharram ya ci karo da maganar sittu shawwal ko ya ci karo da maganar goman farko na zulhajji ko ya ci karo da maganar yawan azumin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a watan sha'ban duk babu cin karo to da ibnu rajab yake cewa walakin yuqalu sai dai duk da haka wani zai iya cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yasumu sha'bana wa lam yunqal annahu kana yasumu al-muharram to ai kuma annabi an ce yana azumin sha'ban amma ba a rawaito cewa yana azumin al-muharram ba da haka kamar wannan zai nuna sha'aban kenan ya fi almuharram ibn rajab ya ce innama kana yasumu ashura abin da ya tabbata kawai a cikin watan muharram ta fuskar riwaya shine shi annabi akan kin kansa ranar goma ga wata yake azumta wacce ita ce ranar ashura to sannan kuma yayi azama da niyyar zai azumci tara ga wata amma bai azumta ba domin ya ce idan Allah ya kai ni shekara mai zuwa to zan yi azumin tara ga watan almuharram kuma in azumci goma wannan ya nuna ita kanta taran ma kenan annabi bai taba azumtar ta ba amma dai yayi niyyar zai to shine ibnu rajab yace game da wannan tambaya da wani ka iya yi naga amsoshi da yawa da mutane suka bayar yace to amma duka amsoshin suna da rauni ta fuskar dalili sai yace amma ni ga amsar da zan bayar ya ce mu sani taɗawu'i na azumi iri biyu ne akwai attaɗawu'ul mutlaq akwai kuma attaɗawu'ul muqayyad ma'ana akwai taɗawu'i sake ba ƙaidi ka je ka yadda ka ga dama abinda ake nufi da yadda ka ga dama ba a iyakance maka rana ba yau ne ka ga ba ka da wani aiki za ka zauna a gida kawai sai kai niyyar azumin ka kai kayanka wannan taɗawu'i ne mutulaki direba ne mai yawan tafiye-tafiye sai ya sanya wa kansa duk ranar da ba zai yi tafiya ba yana gida zai yi azumi a'a dan kasuwa ne duk ranar da ba zai fita ba yana azumi a'a yau ne kaga garin an tashi da yanayin babu rana ba za a sha wuya ba sai ka ce bari in yi azumi a'a kai wayar gari ma kai a gidanka ka ce a kawo abin karin kumallo aka ce babu sai ka ce na wuce da azumi manzo Allah yana wannan Aisha ta ce sau da dama annabi da safe zai ce ku kawo min abinci sai mu ce ba a kwana da ƙwayar hatsi ba a gidan sai ce to ni na wuce da azumi wannan ta ɗau'i mutsulaki kenan shari'a ba ta ƙayyade maka lokacinsa ba ta baka damar a hannunka to irin wannan ta yana da bambanci da kuma wanda shari'a ta ƙayyade kamar kwana shida na shawwal kaga wannan an faɗa maka adadin idan kai uku ba su yi ba in kai biyar ba su yi ba in kai bakwai ka ɓata shidan nan ake bukata kamar sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ayyamul bid kamar tasu'a da ashura kamar ranar arfa to wannan at-tadawwu al-muqayyad tadawwi qayyadadde kenan baka da damar kamar da azumin ayyamul bid na kwana 13 da 14 da 15 su dawo farko kayi su 1 2 3 ko ka kai su ƙarshe 27, 28, 30 ba ka da damar wannan an riga an ƙayyade inda za ka yi su dole a nan za ka tsaya to haka nan kamar salloli ne akwai sallolin da ake kira da annawafilul mutlaka akwai annawafilul muqayyada nafiloli saki ba ƙaidi kana da damar duk lokacin da ba a haramta yin sallan nafila ba kuma kai alwala kana da nishaɗin kai nafila kai nafilfila lokacin iya yadda kake so sawa'an da daddare ne ko da rana ne amma idan na filfili ne wanda shari'a ta yi musu ka'ida to ba a zartawa kamar raka'atul fajiri kamar sunanun rawatib raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar bi bayan magriba bi bayan isha to ire-iren waɗannan sune annawafilul muqayyada irin yadda sallolin nafila na sallah suke da muqayyadai suke da mutlaqai haka azumi ma mu lura da kyau sallolin farilla an biyo bayansu da waɗansu na filfili to haka azumin ramadana na farilla an biyo bayansa da wasu azumummuka na na filfili waɗannan su ne muƙayyadai ɗin amma wanda shari'a bata iyakance ba to wannan mutum yana da damar ya yi duk wanda yake so daga ciki a lokacin da ya zaɓa to da haka malamai suka ce idan nafila ce muɗulaƙa sake ba ƙaidi to yinta a cikin watan almuharram ya fi falala shine abin da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam take nufi amma idan nafila ce muqayyada ta azumi to wannan a inda shari'a ta ajiye su suna nan a bugiran su babu sauyi to kaga da wannan ma zaka fahimci babu cin karo tsakanin annabi yana azumtar watan sha'aban amma ba a samu ya azumci almuharram ba amma ya ce mana yafi falala yana nufin yafi falala a babin at-tadawwul mutlaq amma wancan kuma na sha'aban yafi falala yawansa a babin at-tadawwu al-muqayyad idan tadawwi ne na kankin kanka na ganin dama zaka yi to al-muharram ya fi falala amma idan wanda shari'a ta iyakance maka ne to sai a inda ta zaunar da kai sai ka tsaya waya kifa inda amrihi wa nahyihi yayin uwa masu albarka rana goma ga watan al-muharram ita ce ranar ashura ranar ashura tana daga cikin kwanaki wanda Allah ya aje abin tarihi a cikinsu, wanda Ubangiji a cikin ƙur'ani ya ce wa zakirhum bi ayyamillah, ku rinka tuna musu kwanakin Allah, ana nufin kwanakin da Allah ya yi wani abu na bajintarsa ya aje wata aya daga cikin ayoyinsa, ko dai ta hanyar taimakon bayansa muminai a ciki, irin ranar badar, ranar da Allah ya ce wa yau izin yawmal furqani yawmal taqal jam'an kamar ranar da aka gwabza yaki tsakanin farisawa da rumawa ubangiji yace yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha da kuma ranar da Allah ya halakar da fir'auna ya taimaki annabi Musa Allah madaukakin sarki ya yawaita ambaton wannan rana a cikin alqur'ani to wannan rana a tarihi ita ce ranar ashura a ranar ashura ce Allah ya tseratar da annabi Musa da mutanensa ya dilmiyar da fir'auna da ‘yan kanzaginsa, wa iz najjainakum min ali fir'auna ya sumu na kun su al'azab, yi zabbihu na abu na'akum, wa ya sta hayu na nisa'akum, wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim. Wannan ya sa da yawan al'ummomi kafin al'ummar musulmi sun kasance suna azumta wannan rana. Waɗansu suna yi ne don dogaro da addininsu, waɗansu kuma sun kwaikwaya ne daga wasu. kamar Yahudawa da Nasara suna azumtar Ashura goma ga watan Al-Muharram hujjarsu shine taya Annabi Musa murna na wannan ranar domin Annabi Musa da kansa bayan abin da ya faru ya faru duk wannan ranar in ta kewayo masa a shekara sai yayi azumi to daga nan ne Yahudawa suka gado daga nan ne suka kwaikwayo sunna ce daga cikin sunnonin Annabi Musa azumtar ranar goma ga watan Al-Muharram mutanen makka wanda su maguzawa ne ba addinin da ya sauka daga sama suke bi ba ba wani annabi da suke bi amma sun kasance suna azumta ashura duk da haka saboda me saboda zamantakewarsu da yahudawa sun kwaikwaya daga wajensu shine na Aisha take bada labari tace kana ashura yawmun tasumuhul quraish fil jahiliya ashura rana ce da quraishawa tun a lokacin jahiliya suna azumtata to sannan a wani hadisi lokacin da annabi sun salama ya zo madina sai tarar yahudawa suna azumin ashura sai ya tambaye su me yasa kuke azumin ashura suka ce rana ce mai dimbin tarihi a wajenmu ita ce ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna da haka ranar ne iyayenmu suka samu yanci daga gurguzun bakin mulki na Fir'auna kuma wannan rana ita ce ranar da Allah ya dilmiyar da Fir'auna a cikin ruwa to tun daga nan ne annabi Musa yake azumta wannan rana duk idan ta kewayo a shekara sai manzo Allah ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum mu muka fi cancanta da mai koyi da annabi Musa sama da ku to daga nan ne manzo Allah ya kasance yana azumta rana Ashura kamar yadda hadisai suka tabbatar azumin ashura ya riga azumin ramadana zama wajibi akan musulmi kafin a saukar da ramadana shi ake yi ya kasance duk ranar goma ga wata idan ta kewayo manzo Allah yakan sa a yi shela a gari a Madina yace duk wanda bai rike lissafi ba to ya sani yau ne goma ga wata idan baka ci komai baka kame bakinka ka zarce da azumi kai in ma ka ci komai din ka tsaya haka a ci gaba a karasa wannan shine abin da ya faru a tarihin musulunci to ana nan ana nan sai labari ya sake dawo wa annabi abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci ashura to sai masahabbai suka kyara masa suka ce to ai idan ka tsaya a goma ga wata kadai mun yi daidai da yahudawa su ma suna yi mun yi daidai da nasara su ma suna yi wanda shi kuma addinin musulunci daga cikin ka'idojinsa na farko shine saba wa yahudu da nasara qur'ani cike yake da ayoyin da suke cewa mu saba musu wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim kar ku zamo kamar waɗanda suka rarraba suka karkasu bayan hujjoji da dalilai sun zo musu irin waɗannan azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiransu ana nufin yahudu da nasara ubangiji yace wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun da ira-iran haka ka sahabbai sun kwaikwayi wannan ka'ida daga annabi sun santa sun fahimce ta ka'idar saba wa yahudi da nasara shi yasa zamu ga hatta a shiga da kamanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi aski ku rinka datsa gashin baki gemu kuma ku rinka barin sa yayi yawa sai yace ku saba wa yahudi da nasara saboda yahudawa ba sa aje gashin baki duka cire shi suke yi su sa reza ko aska su aske daga tushe amma sai su bar gemu him nasara su kuma ba sa barin gemu sai su cire gemu duka sai su bar gashin baki shine manzo Allah ya ce ku gemun kar ku cire gashin bakin makar ku cire ku rage ku saba musu haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana ku rinka yin sallah da takalman ku in kun samu dama dan ku saba wa yahudi da nasara sallu fi ni'alikum khalafu al-yahuda wan nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ku yi sallah da takalman ku in kun samu dama ku saba wa yahudi da nasara su ba sa yi ma'ana an ce su yi suka ki da haka ku ku rinka yi to haka akwai abubuwa da yawa da manzo Allah ya koyar da mu yace yahudu suna kaza suna kaza ku kar ku yi nasara suna kaza ku suna kaza ku kar ku yi ku rinka saba musu to da ka bisa ga wannan ne yasa sahabbai sai suka tambayi annabi suka ce to ai yahudawa suna azumin ashura dan haka ya kuma mu za mu yi tunda ka koya mana saba musu sai ce to in shekara ta kewayo mu za mu rinka yin tara kuma mu yi goma tunda su iya goman kadai suke yi to da ka dai da waɗannan hadisai ya nuna cewa lalle azumin ashura yana da falala kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace man sama ashura'a gufira lahu sana duk wanda ya azumci ranar ashura za a kankare masa zunubin shekarar da ta shuɗe ana nufin ƙananan zunubai wanda ke tsakaninsa da Allah domin su manyan Allah ya faɗi sharaɗin kankare su sai an nisanci me ƙanana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kuka nisanci ƙanana manya to za mu kankare muku ƙanana da ka kaga shi babban zunubi sharaɗin Allah ya yafe maka shi sai ka tuba sai ka yi nadama sai ka yi niyyar ba za ka sake ba amma shi ƙaramin zunubi to nisantar babban ma tana ja a yafe shi to sannan kuma ga sauran ayyuka da manzo Allah ya ta faɗa aiki kaza yana kankare zunubi aiki kaza yana kankare zunubi ana nufin kanana daga ciki manzo Allah ya ce as-salawatul khams salloli biyar azhar la'asar magriba isha wa ramadanu ila ramadan azumin watan ramadana na bara da wanda zai zo shekara mai zuwa ga mai rai wal jumu'atu ila al jumu'a sallar juma'a ta satin da ta wuce da wannan da muke ciki da wacce za ta zo ma nan gaba maza Allah ce mukaffiratun lima bainahunna dukkanin su suna kankara kananan zunuban da ke tsakanin su idan mutum yayi sallar juma'a satin da ya wuce a jam'i da ka'idojinta da dokokinta wannan satin ma yayi to duk kananan zunuban da yayi a tsakani Allah sai ya ce a yafe masa a shafe masa in kai azhar zuwa la'asar ka cika ka'idoji da sharuɗa duk abin da kai a tsaka tsaki sai Allah ya ce a yafe in kai azumin ramadana na bara Allah ya tsawaita rayuwarka bana ma ta kewayo kai duk ƙananan zunuban da ke tsakani sai Allah ya ce a yafe amma da sharaɗi sai ce izajtuni batil kaba'ir in fa ka nisanci manya-manyan zunubai duk mutumin da yake aikata babban zunubi to ya sani ba zai ci gajiyar a kankare masa karami ba ko ya yi wani aiki na falala wanda ana kankare karamin dan shi sai ya haɗa da sharaɗin nisantar babba to sannan banda abin da ya shafi tsakaninka da mutane ƴan uwanka wannan Allah baya shiga ka zagi wani sai ka je ka nemi yafiyarsa ka ci kuɗin wani sai ka je ka mayar masa ka yi wani ƙazafi ko sharri sai ka nemi yafiyarsa wannan a tsakaninmu dole ne mu nemi yafiyar juna amma Allah subhanahu wata'ala baya shiga wannan to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana waɗannan abubuwa ne dan falala domin mu tara ladaddaki domin mu samu abin da za mu tsira da shi a gobe kiyama a wani hadisin manzo Allah ya ce inni ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu ina sa ran Allah maɗaukacin sarki zai kankare zunubi ga dukkan wanda ya azumci ranar ashura na shekarar da ta shuɗe. To da ka ‘ya'yan uwa masu albarka, mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan rana wanda a lissafi ita ce gobe, ga wanda ya samu damar yana azumi a yau tara ga wata, gobe ma sai ya ɗora goma ga wata, da ka yayi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwashin zai yi, wanda wannan yana nuna cewa a yi don haka yin koyi ne da annabi sannan kuma ya yi wanda annabin ma da kansa ya yi duk wani abu da ba wannan ba a waɗannan rana to ba addini ba ne ba sa baƙaƙen kaya ba addini ba ne ba ba a taɓa rawaitowa cewa manzo Allah ya sa baƙaƙen kaya a wannan watan ba yawo ana kewaye gari da zanga-zanga ba addini ba ne ba manzo Allah bai taɓa wannan ba iyalan gidansa ba su taɓa wannan ba ballantana kuka na kere da yaga tufafi da zubar da jini duk wannan ba addinin musulunci ba maguzanci ne maza Allah ya ce abubuwa guda biyu suna daga cikin maguzancin da mutane ba su bari ba daga ciki sai ce kukan kere kuka irin na wiwi idan musiba ta samu mutum maza Allah ya ce wannan jahiliya ce wannan maguzanci ne babu shi a musulunci to haka nan kuma ya ga tufafi don wata musiba ta same ka ko don wani abin farin ciki duk musulunci bai zo da wannan ba asali an samo su ne daga wasu maguzawa waɗansu suka ɗauko su suka shigo da su musulunci da jin cewa wai wani abin bakin ciki ya same su Allah ya gaya mana in abin bakin ciki ya samu muminai ga abin da suke yi wallazina idza allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun muminan kwarai in musiba ta same su kawai istirja'i suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kadai shine abin da Allah yake bukata kuma shine kadai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to da ka ya ƴan uwa mu kiyaye wannan to haka nan kuma murna da wasu suke yi suke ce da wannan ranar cika ciki kila ayi kwalliya a sa kwalli ayi kaza ayi kaza shi ma wannan maguzanci ne waɗanda suke wancan koke-koken da yage-yagen jiki su hujjarsu shine wai a ranan ne a tarihi aka kashe sayyidina Hussein daka suna makoki ne na sayyidina Hussein to sai aka samu waɗansu su kuma dan su ba su haushi su kuma sai suka mai da ranar ranar murna da farin ciki a ci abinci a kwalliya a sa kwalli wannan dukkanin su ba addini bane ba murna a wannan ranar shari'a bata zo da shi ba bakin ciki a wannan ranar shari'a bata zo da shi ba abinda shari'ar musulunci ta zo da shi shine ayi azumi وكذلك جعلناكم أمة وسطا ubangiji yace saboda haka muka sanya ku al'umma tsakatsaki bainal ifradi wat tafrid ba kwa wuce gona da iri kuma ba kwa ja da baya da baya to da ka mu zamo cikin wannan sifa da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu da ita na tsayawa akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da mu a kansa ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka yaye mana dukkanin damuwoyin mu Allah ka tsarkake mana zukatan mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya a ƙasashen mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya yayin uwa masu albarka watanni masu alfarma suna da daraja yana daga cikin hikimar da yasa Allah yake kewayo mana da su don mu ci gajiyar su ta hanyar ayyukan ibada akwai da yawa daga cikin mu sun ci burin su riski irin waɗannan lokuta amma Allah bai ga dama ba to kai ma da ni ma da mu ma watan wata rana za a yi wannan shekarar da babu mu a duniya to mu yi kokari mu amfani da damar mu kafin damar ta kubuce mana yanzu duk wanda yake cikin kabari da zaka tashe shi ka dawo da shi kai masa tambaya me ka fi so wallahi waɗannan kwanakin da ake faɗa masu falala ya je ya gansu zai so ya dawo ya more su amma ina damar ta riga ta wuce to da haka mu kokari mu da muke da sauran rai mu yi amfani da damammakin da Allah subhanahu wataala yake ba mu ire-iren waɗannan to sannan yana daga cikin riba da moriya da zaka ci na waɗannan lokuta nisantar ayyukan sharri a cikin su domin duk wani lokaci da Allah ya keɓance ya ce akwai lada a cikinsa to ka sani kuma saba wa Allah a irin wannan lokuta kuma zunubin su na musamman ne da haka mu kiyaye alfarmar waɗannan kwanaki mu kiyaye alfarmar waɗannan lokuta malamai suka ce yana daga cikin abin da mai imani yake amfana da shi na kewayowar shekara yi wa kansa da kansa hisabi shekarar da ta wuce yaya kake ta fuskar imani ta fuskar ayyuka na gari shekarar da ta wuce kana azumin litinin da alhamis a'a to wannan shekarar fa za ka yi ko ba za ka yi ba shekarar da ta wuce kana da wata ibada da kake tsakaninka da Allah boyayya ba wanda ya sani sallah ce cikin dare ɗaukar nauyin wasu marayu ne da ba wanda ya sani kila su kansu ma ba su san kai kake musu ba ba ka yi har wannan shekarar ta kewaye kuma ba za ka yi ba wannan yana daga cikin abin da mutanen kwarai suke ribatar irin waɗannan lokuta a shekarar da ta wuce kana aikata abu kaza da kaza na laifi to dama ce Allah ya ara maka yanzu ka tuba ka sani dan ka ga ƙarshen waccan shekarar ba dole bane wannan zaka ga ƙarshen ta ta yi a wannan shekarar zaka bar duniya da haka kwanakinka suna tafiya kana daɗa kusantar Allah ya kamata alaƙa ta rinka kyautatuwa ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak qutila al insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara ubangiji yace inna iddatash shuhuri 'inda Allah ku sani watannin shekara a wajen Allah isna ashara shahara wata goma sha biyu ne sai Allah ce minha arba'atun hurum daga ciki akwai hudu masu alfarma almuharram yana ciki zalika dinul qayyim kula da alfarmar waɗannan watanni shine addini na gaskiya sai Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum ahir kada ku yi wargi da sakaci na zaluntar kawukan ku a irin waɗannan lokuta zalunci ta hanyar kin yin aikin alherin da Allah ya baka damar ka yi shi zalunci ta hanyar aikata wani sharri wanda ka san sharrin ne amma kuma saboda taurin kai da kunnan kashi kake aikata shi kuma musamman a irin waɗannan lokuta Allah madaukakin sarki ka raya mu da rayuwa mai albarka ka ba mu damar yin ayyukan alkhairi a iya lokutan da ka kayyade mana kuma ubangiji idan mun yi ka karba mana kafin in sauka da kan wannan mumbari mai albarka sai na yi ta'aziyya na abin da ya same mu na rashi na uba dattijan arziki a wannan nahiya ta mu ta Afirka musamman a arewacin Najeriya musamman a Kano. Alhaji Aminu Alhassan ɗan tata, uba, dattijo, jagora wanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a waɗannan kwanaki. Muna fatan Allah da sunayensa tsarkaka, da sifofinsa maɗaukaka Allah ya bashi jannatul firdausi. Allah maɗaukakin sarki ya cika masa burinsa na samun aljanna maɗaukakiya. mun yi magana da shi ba ɗaya ba ba biyu ba duk lokacin da muka yi magana abin da yake cewa malam ni dai buri na Allah ya bani jannatul firdausi ni dai buri na Allah ya bani jannatul firdausi to Allah madaukakin sarki muna roƙonka da alfarmarka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka Allah ka cika masa burinsa Allah ka hada mu da su baki ɗaya da dukkanin musulmi ma annabiyina was siddiqina wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa lalle ga dukkan mai hankali da tunani ya san cewa wannan nahiya tamu ta yi rashi ta yi asara wallahi abubuwan da waɗannan mutane suke tare mana da tarewar ubangiji suke warware mana na matsalolinmu da ba mu sani ba Allah kaɗai shi ya sani sai wanda yake zama tare da su suke ɗan kyara masa waɗansu abubuwa na matsalolin ƙasa da matsalolin al'umma kuma musamman suke neman shawara Allah madaukakin sarki ka ji kansa Allah ka shirya masa zuri'arsa Allah ka hada masa kan ƴaƴansa Allah ka albarkaci bayansa yadda Allah kai masa albarka cikin ƴaƴan alasan Allah cikin ƴaƴansa shi ma kai musu albarka Allah madaukakin sarki ka ji kan dukkanin mamatan mu musulmai Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم
Thank you.